الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من الفادوة أولا ساتية بالبركة يوم من الساتية شاهد دوة رمضان جرى النبي صلى الله عليه وسلم على جمكة ومدينة أن يتليه أولي أربعين شهر daidai da sha hudu ga watan uku shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya mun haɗa wannan masallaci na mai albarka masallacin juma'a na jarun qur'an da ke nan garin saminaka don ci gaba da gabatar da tarjamar ma'anonin alqur'ani mai girma wanda muna nan a cikin suratul an'am Allah nake roƙo ya dace da mu da alkhairan duniya da lahira ya mana arziki da fahimtar alqur'ani Allah ka sa alqur'ani ya ce mu a ranar kiyama ah insha Allah ta'ala za mu dora daga inda muka tsaya wanda a jiya mun tsaya a fadin Allah ta'ala wa huwa Allah fi samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksimun arama ji mai kamar ta wannan aya sai mu dora insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين Allah ta'ala yake wa huwa Allah fi samawat shine Allah a cikin sammai wa fil ardi haka nan a cikin kasai baki daya ya'lamu sirrakum wa jahrakum yana sane da abin da kuka sirranta tsakaninku wa ya'lamu ma taktubun kuma yana sane da abin da kuke aikatawa mun ambata cewa wannan aya tana da fuskoki guda uku da ainihin wato malamai suke ainihin wato fassarata wanda bayaninta ya gabata a jiya wasu malaman kuma ibnu jarir at-tabari cewa yake yi fadin Allah ta'ala wa huwa Allahu fis samawat wannan waqafi ne ta shine Allah wanda yake cikin sammai ko yake saman sammai wa fil ardi amma a bayan ƙasa ya'lamu sirrakum wa jahrakum zaman al'arshin baya hana ya je ku abinda ku sirranta tsakanin da abinda kuka bayyana duka ya sani da ma abinda kuke aikatawa Allah ta'ala yana sani wannan wajihin farko ce wajihi na biyu suka ce abin nufi a nan wa huwa Allah fi samawati wa fil ardi shine Allah a cikin sammai kuma shine Allah a cikin kasai wanda ya cancanci bauta shi kadai ba tare da an hada shi da wani abu a wurin bauta ba shine faɗin sa a suratul zukhruf wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilah wa huwa al-hakimul khabir shine wanda yake abin bauta ne a sama kuma shi ne abin bauta a ina a ƙasa an gane wannan ko to Allah subhanahu wa ta'ala shi ne nan wanda ke da waɗannan sifofi wanda muke magana cewa akwai mu'taqida da jahmiya da maturidiyya da asha'ira da ke da aqida cewa faɗin Allah ta huwa Allahu fis samawati wa fil ardi kace ai wannan ya nuna cewa Allah yana ko ina saboda ka babu dalili qati'a da ke nuna cewa Allah ya daidaici bisa al'arshinsa. Ina fata mun gane wannan. Wannan tana daga cikin ayoyi da suke kafa shubha da ita. An gane wannan? Sannan daga cikin ayoyin ma akwai ayar farko a wannan sura. Alhamdulillahi alladhi خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور suka ce duk inda kalmar ja'ala ta zo tana nufin tana nufin alkhalq saboda haka alqur'ani makhluqi ne wannan za mu zo shi za mu zo wannan bayanin a gaba insha Allah ta'ala wannan babu aqida ne in kana son ka sami bayanai masu gamsarwa da wannan ka karanta littafin Sheikh Islam Ibn Taymiyyah wannan littafin menene al-aqidatu at-tadmuriyya da kuma littafin sa mai suna ainihin wato me suna wannan garin al-aqidatu al-hamawiyyah al-kubra al-aqidatu al-hamawiyyah al-kubra zaka tadda yadda ibn taymiya dinga tattaro dalilai da irin hanyar da masu falsafa suke bi wajen batar da mutane haka ya dinga bin irin hanyar wajen nuna musu wauta da kuma rashin kaifin basira wajen kafa hujja da ayoyin alqur'ani wajen kokarin kawar da mutane ga barin hanyar Allah Allah ka tsare mana imani don haka shi yasa a sa'id yake cewa wa huwa al-ma'luhu fi samawati wa fil ard shine Allah da ya cancanci bauta a sammai da kasai baki daya sannan bayan wannan fa ahlu samai wal ard muta'abbaduna li rabbihim dukkan waɗanda ke sammai da kasai an bautar da su botan ubangijin su mahaliccin su khadi'una li'azamatihi suna masu kankan da kai game da girman Allah don haka kaga wannan yana daga cikin abin da ke da muhimmanci a rayuwar mutum sai sannan ayoyin Qur'ani da yawa sun faɗa mana wa asirru qawlakum aw jaharu bihi innahu alimun bi dhati sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir Allah ya ce ku sirranta zancenku tsakaninku domin sirri ba koyewa shi sama na cewa koyewa da an ce ne ku koyi aka ce wa ma akhfaytum to sai mu ce an koyi amma sirri magana ce da mutum ke yin tarada tsakanin shi da wanda yake so ya ji wannan zancen ba tare da ukun ya ji ba ko ba tare da wanda ke nesa ya ji ba shi ne sirranta to ko dai kai wannan rada ko dai ka bayyana rancenka innahu alimun bi zati sudur sai ma kat tun kafin ma ka fitar da maganar tana zuciyarka Allah ya san me zaka faɗa Allah ya ce ala ku saurara ya'lamu man khalaqa wanda fa ya halitta shi ya fi kowa sanin abin da ya halitta wa huwa al-latif al-khabir malamin suka ce kaga anan akwai balaga alqur'ani kalmar al-latif ba tana nufin wai mai tausayi ba anan domin sunan allaƙif suna da ma'anoni da yawa idan ka ce allaƙif shi ne allah mai bin diddigi na kowane abin da bawa ya sirranta a ransa da wanda yake nufin ya faɗa da ma wanda ke aikatawa kafin ma ya aikata shi ne allaƙif sun sai shi kuma alkhabir masani ƙwararre wanda ya san komi ya san abin da zai faru ya zai faru a yaushe zai faru in ma ya faru mai zai biyo baya shine wanda ya san wannan wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taktubun don haka Allah subhanahu wataala yana sanar da wannan sai Allah ya ce wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim babu wata aya da za ta zo musu daga cikin ayoyin ubangijinsu illa kanu anha mu'ridina fa sai sun kasance masu bijirewa waɗannan ayoyin na Allah cikin komai da Allah ya kuma akwai aya ko kuwa Allah da tashi fara lissafi wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'aduna fa rabbi sama'i wa rabbi samawati wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum a cikin jirya ayoyin abin da manta ce wa fi anfusikum a cikin karan kawunan ku akwai ayoyi da shirin cewa Allah shi kadai ne duk abin da ka sai yanzu na nan guda biyu ne ina ba ta an gane guda biyu ne kuma ka duba da kyau a jikin gani hatta kanka da gani ba guda ɗaya bane akwai ɓangaren dama akwai hagu akwai goshi akwai ƙeya kaga da kishiyoyin juna ne kana idanu guda nawa ne guda biyu ramin hanci guda nawa biyu baki nawa sama da ƙasa ina fata an gane wannan eh kowane abu yana kishi a jikin mutum kana da hannaye biyu kana da babban hanji da karamin hanji kana da kafafu kana da hannaye kana da kana da kana da wanda zai nuna maka Allah shine kadai wanda zai ci gaba da zama shi kadai tilo ba tare da wani yayi tarayya da shi a cikin mulkinsa ko cikin ikonsa ba to shine Allah ta'ala yake cewa babu wata aya fa daga cikin ayoyin Allah da za ta zo musu ba sai sun kasance masu bijirewa Allah ko ya ba mu labarin ɗan adam nan shi a karan kansa in ya tuna da halittarsa ma sai ga kuma abin ya ya faɗi babu nan ya Allah yake cewa awalan yaral insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa qatirun mubin yo dan adam wai baya gani ne game da halittarsa bayan mun halitta shi mun halitta shi da ɗigon mani shi ga shi ya zo yana mai mutu da mu wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa sai yana buga mana misalai yace kaza ma za a yi bauta mishi ai kaza ma da kaza ne wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa ya manta ma yanayin tsarin halittarsa ko an halice shi daga ƙasa ya zo ɗigon mani ya zo gudan jini ya zo gudan tsoka ya zo ƙashi aka baibaye wannan ƙashin da ne da nama thumma ansha'nahu khalqan akhar Allah ya sanna sai muka zamar da shi wata halittar ta daban fa tabarakallahu ahsanul khaliqin amma dan adam a'a خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين أصوات النحل ألا يبين to kaga dan adam kenan to kuma ɗan adam ya manta cewa wannan halittar tashi tana nan yadda Allah ya halicce shi aka neme da shi kuma akwai wani tsoka a jikin ɗan adam shine ƙarshen ƙashin bayan da muke da shi a nan mai sunan shi bayan kurku ƙarshen laka akwai wani ɗan abu ɗan haka ɗan ƙanƙani wanda shine kamar bindi da ke jin bayan kurku kaga wannan abu shi ake fara halitta a jikin ɗan adam a jikin ƙashi da an halicce shi to duk wata nama da wata gaba a jikin wannan ɗan abin take tohuwa hamdi na wuta Allahu akbar tabarakallahu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu bun adama yabla hadithin imam bukhari illa ajbul zanab manzo Allah yake cewa duk jikin ɗan adam rankata kaf komi zai riɗe zai narke a ƙarƙashin ƙasa ya zama babu shi yace illa ajibu zanab sai wannan san bindin da ke jikin wannan ƙashin sai mu Allah ce min khuliqa daga jikinsa ne aka halitta ɗan adam wa minhu yurakkab kuma daga jikinsa ne a ranar alkiyama sauran gaɓoɓi da hannaye da kai da ƙafa da komai zai ƙara dawowa ya haɗe a jikin wannan ƙashin kuma ɗan adam ya tashi wannan binciken da ya da turawa ba mu mun da yin sani shine mamman Allah ya mana bayani amma da ya da turawa da wuce shekara yanzu talatin da wani abu da gano wannan abin ba abin da ya baka mamaki shi ne an ɗauki wannan ƙashin duk inda ka kai shi kake za ka daka shi zai tsalle ya bar wajen an ɗauke shi an tashi a cikin bankin bona a lab ana ƙoƙarin a ga cewa an yi destroying ɗin shi ya fi duk chemical da za a sa don ya riƙe ya lalace wallahi malam ya yana nan a yadda yake alƙawarin wane ne kama bada'na awwal khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin kisa ko mutum koyewa ya kurmus zakatar da wannan abin yana nan a wannan wurin yana nan a wannan wurin kuma daga jikinsa Allah zai tashi dan adam inda ya halitta Allah bai wanda ya halitta ke so wannan kadai ya ishe ki gane cewa ai ko daga halittar jikin kai ka san Allah shi kadai ne to me zai sa ku dinga mutum ayoyin Allah subhanahu wataala shi ne Allah ke cewa wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim babu wani abu daga cikin ayoyin ubangijinsu wanda zai zo musu illa kanu anhu mu'ridina face sun kasance masu bijirewa masu hawa kujerar naki game da waɗannan ayoyi Allah ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ce gaba da cewa فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين Allah ta'ala ya ci gaba da cewa faqad kallabu bil haqqi haqiqa sun ƙaryata gaskiya lamma ja'ahum yayin da wannan gaskiya ta zo gare su haqiqa sun ƙaryata gaskiya lokacin da ta zo musu fa sawfa ya'tihim anba'u da sannu labarai za su zo musu ma kanu bihi yastahzi'un na abin da su kasance suna izgiri da shi zai zo musu duk wani wanda kaga ya saba wa Allah ya bijire ya kin imani to labarin abin da zai faru da shi zai zo shi a nan gaba in kuma labarin nan ya zo a lokacin babu daman cewa a gudu babu daman cewa a dawo da ni ko kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina mana Allah ya ce nawa nawa ne muka halakar daga cikin karnoni daban-daban sun ƙin imani amma yayin da suka ga azabanmu ta tabbata tana cin karo su fanadau sai dinga kira ya Allah za mu imani mun yi imani Allah ce wala tahina mana ina ai lokaci ya kuri Allah ba zai karɓi wannan uzurin nasu ba a suratu ghafir haka Allah ta'ala ya bayyana mana falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati yayin da manzanninsu suka zo musu da hujjoji masu ƙwari farihu bima indahum min al-ilm sai suka yi alfahari da abin da ke tare da su na ilimi da ci gaba da rayar da duniya wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un sai abin da suke wa izgili ya tabbata a kansu Allah ce falamma ra'au ba'sana yayin da suka ga azaban mutakin karo zuwa gare su qalu amanna billahi wahdahu ta ce a ai mun yi imani da Allah shi kaɗai wa kafarna bima kunna bihi mushrike mun kafirce wa duk abin da muka kasance muna haɗa Allah da shi a wurin bauta a yau Allah ce walam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana Allah ce ina ai wannan imanin na imanin nasu a daidai wannan gabar ba za ta amfanar da su komai ba yayin da suka ga azabar mu ɗaro-ɗaro ta zo zuwa gare su babu yadda za a yi wannan imanin na su yi amfani su kaga wannan ashe Allah ta'ala ya riga ya gaya mana to sun riga sun ƙaryata faqad kazzabu Allah ce haƙiƙa sun ƙaryata sun ƙaryata ne bil haqqi sun ƙaryata gaskiya lamma ja'ahum yayin da wannan gaskiyar ta zo musu فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون don haka da sannu labarin abin da suke wa izgiri zai zo gare su jima mun gane wannan ko Allah ta'ala ce awalam yarau alam yarau wai shin ba su da masaniya ne shin ba sa gani ne malamin tafsir suka ce ru'ya kala biyu ne akwai ar-ru'ya al-qalbiyya shi ne ilimi abinda baka taba gani da idonka ba amma ka ji labari an rubuce shi a littafai ka sani abin da ke ya faru da wasu al'ummomi haka dai الرؤيا كان يمشي الرؤيا البصرية جنين إلو وليس الخبر كالعيان لا باري بزما كبرني kamar gani ba kamar da wasu ke cewa gani ya kori ji to kowanne daga cikin waɗannan za ka iya ɗaukar shakan wannan aya Allah ce alam yaro shin ba sa gani ne kam ahlakna min qablihim min qarnin ga yawan al'ummomi waɗanda muka halakar a gabaninsu makkannahum fil ard makkannahum fil ard Allah ya ce, Mun ba su bunƙasa da ƙarfi na zama a bayan ƙasa. Makkallahu fil ard Allah ce ma lam numakkin lakum irin ma damar da ku ba ba ku ba. Wa arsalna samaa alaihim midrara muka turo muka turo girgije yana mai saukar musu da ruwa mamako wanda da shi suke yin noma su shayar da dabbobinsu su yi duk abin da za su yi da wannan ruwan waja'alna al-anhara tajri min tahtihim muka kuma sanya koramu na gudana a ƙarƙashin gidaddajin su ka taɓa ganin wannan a duniya yanzu duk teknolojin duniya ba zo zuwa ga wannan ba amma a baya Allah ya ba mu an yi wasu al'ummomin da garin gaba ɗayan shi kawai kamar yana saman wata wani wata korama ce kan ba maganar zafi ko ga ni'imomi ta ko ina Allah ta'ala ce wa arsalna samaa alaihim midrara muka turo hadari ya zuban musu da ruwan sama akai akai shine ma'anar midrara me yawa kuma akai akai wanda baya yankewa shine ma'anar kalmar midraran sannan waja'alna al-anhara muka sanya koramu tajri min tahtihim suna gudana a ƙarƙashin su amma lati fa ahlaknahum bi dhunubihim amma sai muka halakar da su saboda zunubansu wa an sha'na min ba'dihim qarnan akharin sannan sai muka tayar da wasu karnoni na wasu halittu a bayan su su wannan shirkan sun shuɗe gaba ɗaya kaga mu ne da muke rayuwa a duniya sittuna ne au saba'una qalilan ma tajawazu in ji manzon Allah can ummata tsawon shekarun su kai a duniya sittin ne ko saba'in yace yan kaɗan ne suke tsallake wannan layi yanzu ko ɗan shekara ɗaya shiga jana ana nuna shi a kibi ɗan shekara ɗari da hamsin shiga ana nuna shi a kibi amma yanzu a gaishe ya ci kurkushi ya lalace ya mu kurkushi rayuwar ma ba ta da amfani mun gane wannan to haka ne haka ne amma al'ummomin baya ana sa mutum da ke shekara dubu shekara dubu biyu shekara dubu ɗaya ɗari biyar ɗan adam mutum da annabi nuhu alaihi salam shekarun wa'azi kawai da ya yi shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه التي حقيقة من أيك من أيك النبي نوح زوى غواني زوى غمتانسا فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعون أتكنسو tsawon shekara ɗari tara shekara dubu ba hamsin in ji Allah shekara nawa kenan yawwa shekara ɗari tara da hamsin wannan shekarun ba ba wai shekarun shi na rayuwa ba ne a shekarun bayan manzanci ne wannan shekarun wa'azi ne kawai amma su yi imani fa akhadhahum tufanu wa hum zalimun ruwan tsufana ya kama su alhali suna azzalimai sannan Allah ya bamu labari a suratul rum akalan yusiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآياتنا wa kanu biha yastahzi'un Allah ya ce wai mutane ba sa yawo ne a bayan ƙasa su ga yadda Allah subhanahu wata'ala ya soke ayoyi a wurare daban-daban su ga menene ƙarshen sakamakon mutanen da suka bijire wa saƙon Allah Allah ce in kana takaman ƙarfi ne kanu ashadda minhum quwwa sun fi waɗanda ke rayuwa a yau tsananin ƙarfi wa asarul arda sannan sun tayar da ƙasa sun gina ƙasa iyaka gini wa amaruha sun kuma rayar da ita hanyar yin noma wancan wa asarul arda sun yi gire-gire manya-manya wasu ma da duwatsu suke yi wasu ma da kaza suke yi gidan da za ka ga ka shiga ta nan ka ɓille ta can kaga an haɗa rijiya a ƙasa amma ruwanta yana biyo ƙasar babu wani abu babu wani abu wani famfo da ke famfo ruwan kaga kuma ruwan yana dawowa ta sama duk wannan Allah ya musu suna da ƙoramai suna da gonakai suna da duk wata ni'ima ga dabbobi ga dabbobin ni'ima ga shuka iri-iri ga kayan marmari Allah ya ce wa amaruha akthara mimma amaruha sun rayar da ƙasar nan fiye da yadda su waɗannan da ake wa wa'azi suka rayar da ita amma Allah ya ce wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat manzannin su sai suka zo musu da hujjoji sai suka ƙaryata shi ne abin za ka ƙaryata za ka ƙaddara sai suka yi ma'ana fa kazzabu rusulahu sai suka ƙaryata manzannin su fa ahlaknahu Allah ya ce nan take muka halakar da su ba ruwan Allah kuma Allah in ya tashi wannan babu wanda yake yi wa shi masu laifin Allah dukkanin su kaf Allah subhanahu wa ta'ala gamawa da su yake yi sai Allah ya fama kana Allah liyadhlimahum da dai Allah bai zanto mai zalunta su ba walakin kanu anfusahum yadhlimun sai dai kawunan su suke zalunta Allah ke kuma kana aqibatan ladina asa'u as-su'a sannan sai sakamakon waɗanda suka munana aiki ya zamto sakamako mafi muni kaji sun makana aqibatan ladina asa'u su'a saboda me an kazzabu bi ayatina saboda sun ƙaryata ayoyinmu wa kanu biha yastahzi'una kuma suka kasance su ne wa ayoyin Allah izjili yayin da suka je musu wannan yana maka cewa ashe ba anan take ba al'ummomi na baya an taɓa yin yanzu da duniya ba ka taɓa jin labarin kuɗin su kamar ƙaruna ka taɓa jin wani amma an yi waɗanda su fi shi kuɗi Allah ne da kansa ya faɗa da ƙaruna ya fito a cikin mutane yana taƙama yana cewa qala inna ma utituhu ala ilmin indi shi ai wannan kuɗin da kuka ga na tara ai tsaban calculation ne kawai malam iya marketing ne da iya advert da iya sarrafawa malam da sanin yadda ake bin tattalin arziki digin digin digin komai malam mu rubuce shi mu sanya tsari kaza mu yi kaza wannan shi yasa dukiyar mu take haɓaka Allah ya ce ƙarya ne wa ma yajri al-ghaniyu mata ya'ilu wa ma yajri al-faqiru mata ghinahu talaka bai san yaushe ya samu arziki ba ko ya san yaushe ya samu sannan shi ma wanda ke da arzikin bai san yaushe ya talauci ba ko kuwa ka Allah ce ta Allah Allah sai ya gaya wa ƙaru ne ya gaya ya gaya mana Qur'ani ta awalan ya alam yawai shi ƙaru ne bai sani ba anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a bai san kafin shi an yi wasu al'ummomin da sun fi su tsananin ƙarfi kuma sun fi su yawan tara dukiya ba ana ce wala yi tsaro an zunubi shi mujrimu kai kan ma kai tambaya game da zunuban waɗannan masu laifi shi ne Allah ta fakhara da ala qaumihi fi zinati sai ya fito cikin mutane kawai yana takama sun ado da kwalliya qala alladhina yuriduna hayata dunya sai yan duniya aka ce يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنا ما مسامئر أبن ذاك به قارون innahu lahu hazzun azim kai karuna fa an samu rabo mai girma wa qala alladhina utul ilma wadanda Allah bai wa ilimi ce wailakum kai canku thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan ai sakamakon Allah shi wannan an ba shi kuɗin ya bijiri amma sakamakon da Allah zai yi wa suka imani suka aikata aiki na alkhairi ai wannan ya fiye gare su ina fata an gane wannan to me ya faru Allah ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh Allah ce sai muka damke shi shi da gidansa da taskata shi ta zinare gaba daya da dukiyar gaba daya Allah ce sai muka fara nutsar da su a ƙarƙashin ƙasa sai Allah ya kira wa kansa ce fa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah bai samu wasu mutane da za su iya taimaka masa ba kuma bayan Allah wa ma kana min muntasirin bai zama cikin waɗanda ake iya taimako ba kaga shi Allah ya tashi kama ka to ba wanda ya sai ya ce bari ya cece ka wallahi ba baka da shi shi sa kawai ka bi Allah ka zauna lafiya ku kalli adawa wa amma adun fastakbaru fil ardi بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة الله يتكاد عداوة سنكاس بشيء أبنيه سبحانه وتعالى سنئين إيماني النبي سو هود يزو مسك شكاي لسيا هنا قدنك أسين ووتا إنا لنراك في سفاهة تشكاي أجاي لسيا هود وانا من شناك دي منا قدنك أسين ووتا وإنا لنظنك من الكاذبين ممنا كمان كي إنن كان تشم مقجتا يأتي متوازي يأتي متوازي كشكي قيولي من أشد منا قوة ويوا كينك أرهينك بشأن الله ذي كمان إن شاء الله ونا بجي فارد أبوك الله ركيش يا بابا الأباري كرفوس وإذا بقشتم بقشتم جبارين garinsu gaba daya an jingina stadium stadium kawai wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idza baqastum baqastum jabbarin fattaqullaha ati'un ina mutu wa'azi wattaqu alladhi amaddakum bima ta'lamun amaddakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa uyun har yanzu idan ka je garin adawa zaka tada wannan koraman tana gudana har yanzu bata yanke ba a wannan garin nasu na tsibirin al'ahqaf tana ƙasar yaman ka je ka gani a wannan wurin wurin yana nan Allah ya riga ya ruguza garin gaba ɗaya da wannan iskar da ta zo ya ragargaza garin don wata irin iska ce mai masifan ƙarfi Allah da kansa ya sifanta cewa menene ma tazur min shay'in atat alayhi illa ja'alathu karramin babu wani abu da iskan da ke zuwa gare shi ba shi ta ragargaza shi ta tarot wannan abu iska ce man ashaddu minna quwwa Allah ta awalan yaro yuwata ba sa ganin anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa Allah da ya dace su shi ya fi su tsananin ƙarfi Allah ce wa kanu bi ayatina yajhadun sun kasance suna musu game da ayoyi ƙarshe ne ya faru التي فأرسلنا عليهم ريحا sai muka aika musu da wata irin bala'in iska shi yasa zo na kira sarsaran mai tsananin bala'in sanyi fi ayyamin na'isat a wasu kwanaki masu shu'umci kwana bakwai malam allati yuliqahum azaban khizyi fil hayatid dunya dan mu dandana musu azabar wulakanci a gidan duniya ولعذاب الآخرة أخزى عذاب الناجرة ما تافوا ولا ولا أنشي وهم لا يسرون هم با وندي يتيتي مكابوس با يتي مكابوس إنا ثموداوا وأما ثمود فهديناه ألا ما ثموداوا في مكشير يدسو مكشير سوما كذوبا فا واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين haka Allah ya dinga musu lissafi shi kutuna yayin da muka sanya ku mamaya a bayan adawa Allah ya ba ku gidaje wajen zama a bayan ƙasa ya muku dukkanin ni'ima kuna tsatsa da duwatsu kuna yin gidaddaji kuma duk abin da kuke so Allah ya riga ya muku Allah ce ku tuna da ni'imar Allah inji annabi salih ku tuna da ni'imar Allah akan ku kada ku tafi a bayan ƙasa kuna masu yin Allah kin fa da aka zo ka ce kai ya salihu qad kunta fina marjuwan qabla hada kai salihu a da muna maka fatan alheri muna ganin ka zama mutumin kirki ila ka zama shugaba ila ka zama jagora qabla hada kafin wannan da'awar ta ka cewa kai annabi ne ce kafin yanzu kuma to atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana lafi shakkin in ma taj'una ilayhi murib ya dinga wa'azi ka ce to in tun da haka ne mun ji mun ji mun ji mun ji dakata dakata fa ati bi ayatin in kunta min as-sadiqin ka kuma shu'ara ko mun hada labarin ne saboda labari mai sauri ka zo wani da aya in da gaske ne kai mai gaskiya ne qala hadhihi naqatun naqatun naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب مختبر Allah ce to ga wata taguwa Allah ya ba ku amma ka'idar rijiyar da kuke shan ruwan wannan raƙumar yau ranar shan ta gobe ranar shan ku duk ranar shan ta za ta shirya ruwan garin kaf ba abin da za ta bari amma kuma za ki supplying ɗin ku da enough nono da kowa zai sha a garin ya kushi gobe ku kuma sai ku sha ka fara cewa kai gaskiya mu wannan tabo gaskiya ta ishe mu haba akan me zamu zo kawai ta riga shin wannan ruwa kaza kaza kaza to ko su mutane tara a garin matsiyata in ji Allah wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa latubayyitunnahu wa ahlihi ثم لتقولن ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله ومهلك أهله وإنا لصادقون شكي kun gane abin da za a yi mu kashe taguwan nan shi ma mu je cikin dare mu same shi shi da iyalan shi kaf mu kashe su kawai kaga duk mun huta kace eh haka za a yi kuma in mun wayi gari mu rantsi da Allah cewa ba ruwan mu ba da mu aka kika wannan abin ba oh Allah sai ke salihu waye gari shi wannan ta'addan shi haka to da yake mutanen garin sun yi waɗannan mutane tarin sun yi imani da abin da suka yi mutum ɗaya aka tara kudaru matsiyaci haka Allah ya kira shi da suna matsiyaci idin ba'atha ashqaha yayin da matsiyaci mafi tsananin tsiya a cikin kabilar samudawa ya ɗauki mashi فقال لهم رسول الله ناقة الله أي إيذروا ناقة الله يعني أن كتشي أي تاجر الله وسقياها كتيا يرانا شمتا فكذبوه فعقروها أما مشي كدين فنادوا صاحبهم سكترا أبو تنا فتعاطى يدو تون نماشي فعقر في سجدا كما التي فعقروا الناقة أعراف sai suka kashe wannan taguwar dukkan su gaba daya amma mutum ɗaya yi me yasa saboda duk an yi tarayya baki ɗaya ne saboda ka da za ku tarayya ko ɗari akan wani a shi tara tara a kashe shi amma kai wani da wani ku za ku kashe shi to idan aka kashe shi duk ranar alkiyama kaf sai kun ɗauki zunubin jinin wannan mutum dukan ku haka Allah zai babbaka ku ya sa ku a wata jahannama a cigaba da zama a cikin ta har zuwa lokacin da Allah ya so in dai akwai rabuwar imani Allah ka tsare mana imanin mu to bayan sun kashe wannan taguwar Allah ya fa akharat humur rajfati nan ta ta kawai sai ga girgizan kasa ya kama wannan garin amma a sautul qamar me Allah ya ce Allah sai bamu labarin cewa a wani so fa akharat humur sayhatu musbihin kawai sai wani irin tsawa ta zo musu a yaushe lokacin asuba bayan wannan kuma sai Allah ya ƙara bamu labarin cewa inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu ka hashimi muhtazib kaga ashe tsawa aka yi musu kuma aka yi girgizan ƙasa gidaje suka rugurguje suna faɗo su ji wannan duwatsu Allah ya yi rugurgu da su suka yi ɗaiɗai Allah ya gama da su gaba ɗaya annabi salihu Allah ya kunshi daga wannan garin kai da iyalanka sai ya fita ya basu a garin da wani suka ɗan yi imani bayan an halakar da su ya jiya cewa ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tashhaduna nasihin wannan shi ne karshen wanda bai ji nasiha to kaga al'ummomin baya ke mutanen annabi nuhu alaihi salam sun yi imani kazzabat qaumu nuhu lil mursalin إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون الله رمي الأباري bayan wannan kuma akwai wata ɗabi'a da suke hada fashi da makami ina fata an gane a innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum al-munkara Allah ce yanzu ku adawa ku ku din nan kuna zace wa mazaje kuna fashi da makami sannan kuna zuwa da miyagun ayyuka a wuraren hiranku ma suka ce kai ba za mu yi imani ba duk abin da ka dama kan sai ga baki mala'iku sun zo ha yau fa gidan ludi fa an samu sababbi haba eh ai kwarai ko aka fara gangan ku wannan su to ina dai kamu ina kamu shi su kai kun ga waɗannan baki na ne kar ku sa su gane abin da muke ci mana wattaqullaha wala tukhzuni ku ji tsoron Allah kada ku kunyata ni qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin kai ludi ba mu hane ka gaba da mutane muka kyale ni da harkokin mu mu dama manzannin Allah ne Allah ya turo mu dama mu halakar da wannan garin gaba daya za mu tseratar da kai da iyalanka banda matarka guda innahu musibuha ma asabahu abin da ya same su ita ma zai same ta kaji duk zaman ka dan malam ka ki halin malam kai tsayyarin su kai iskanci malam to ba ruwan Allah da cewa kai dan gidan malam dan annabi Nuhu alaihi salam haka ya dinga mishi nasiha ta ce kai ɗana ɗago ka shiga jirgi wani mu tafi ce a fa'awi ila jabalin ya asimuni min alma qala la asima al-yawma min amri Allah illa man rahim wa hala bainahuma al-mawj fa kana min al-mughraqin don haka nasaba dangantaka ba ta kai ka zuwa ga Allah wallahi sai kai aiki ko kai dan wani to waɗannan duk misalan jama'a muna ba da misalai ne game da ni'imomin da Allah ya wa waɗannan mutane babu irin kalan ni'ima kuma wallahi babu wani technology da yau duniya take da shi wanda waɗancan ba su yi ba babu in kana son wannan ka ji gidan fir'auna su gani a masa har yanzu a duniya babu wani gidan da ya kai fir'auna ka je wannan pyramid din ka je ka gani an gina shi ga shi pyramid ne a sama amma ƙasar shi menene underground gida ne malam sasanni daban-daban ga ruwa na gudana a ƙarƙashin gidan kogin nili yana shigowa ta ƙarƙashin gidan yana wucewa ga kaza ga kaza ga wutar lantarki amma ba za ka taɓa ganin farko ƙwaya ɗaya ba ka taɓa gani daga ya ga ka ne ba sun ɗauke wuta a su suna da wutar su da yaushe wutar ba ta ɗaukewa ko ba a ci balbalba ce tsabar teknoloji da Allah ya ba su ne har yanzu ba kawo teknoloji su ba ya dole ci gaba da kake gani China sun ci gaba waya sun ci gaba dikin ne ne Allah yana nuna maka cewa yau in ga dama da Rasha da China da Amurka ba kuma yi super powers ake gani sun da kowa Allah yana nuna wa mu'minin cewa Allah zai iya karfe wannan karfin nasu ya dawo ya shani musulmi ko ba kowai ba wani abu ne wanda ya gagara Allah amma abin da ake ɗanɗana mana bala'i da shi jarrabawa ce Allah yake mana saboda me ya riga ya yi alkawarin sai ya jarce wala nablu wannakum hatta na'lama almujahidin minkum was-sabirin wa nablu akhbarakum am hasibtum an tadkhulul jannata falamma ya'lam Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin abadin ba jarrabawa ce Allah zai maka jarrabawa ce jarrabawa ce in ka daure ka bi Allah ka ci jarrabawa in ka ce kuma in da ya fi karfin mu yanzu ka duba duniyar nan inda musuluncin nan gaskiya ne da Allah ya ba mu rinjaye a kansu ba a'a baka fahimci sunnar Allah ba tun da Allah yi duniya ba ta yin ranar da masu imani suka fi kafirai yawa ba ba taɓa yi ba kuma haka duniya za ta ƙare an gane wannan saboda ƙa'idan Allah ne وهو الذي ذرأكم في الأرض آه هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الله كفري من إيمان الله يشتو ألم يروا شن باسو غني كم أهلكنا من قبلهم من قرن يدع متهلكت دوس قرني قرني gabaninsu ba sa gani ne makannahu fil ard mun ba su tamkini ƙarfi ci gaban zama a duniya ma lam numakkil lakum irin wanda ba mu taɓa ba ku ba wa arsalna samaa alaihim midrara muka turo da girgiji yana zuba musu da ruwa akai akai lokaci ma lokaci wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim muka kuma tura muka sanya musu ƙoramuna gudana a ƙarƙashinsu amma ne fa'ahlaknahum bi dhunubihim Allah sai ya halakar da su bi dhunubihim ay bi sababi dhunubihim wannan ba'un sababiyya bi sababi dhunubihim Allah ce wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharina sannan sai muka tayar da wasu mutane wasu halittu a bayan waɗannan mutane gaba ɗayansu a wannan jama'a fa'idojin da ke ƙashin wannan ayar ya kamata duk mutumin da ke kira zuwa ga Allah ya dinga lura da irin waɗannan sunnonin na Allah an gani don sunnan Allah ba ta ne ba ta canzawa la ta tagayyar wa la ta tabaddal sunnar Allah ba ta canzawa gaba ɗayanta don haka su gane Allah ta'ala baya canza tsarinsa kai naka isa da saƙon yi ƙoƙari wajen bin Allah kira mutane zuwa ga Allah amma tirsasa musu su yi imanin ba naka bane shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haka Allah ya faɗa masa la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'min yu'minu bi hadha alhadith asafa Allah ta'ala ya bayyana kuma kashin sautin Yunus Allah ya ce falau sha'a rabbuka لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس يذكر ذاك يترفع ساوى متاني كرفي دياجي حتى يكونوا مؤمنين حتى يكونوا في إيماني التي لست عليهم بمسيطر طيبا من كيف ساوى متاني بني إلا من تولى وكفر سيدي من بيجي يبايا يكافر شيء فيعذبه الله العذاب الأكبر Allah zai azabtar da shi azaba mai girma bayan wannan jama'a waɗannan ayoyi sun nuna mana girman kudurar Allah akan cewa yana aikata abin da ya ga dama a lokacin kuma da yake kuma Allah ta'ala yana kama masu laifi kuma ya yi musu azaba kuma bayan ya bayyana musu ayoyinsa ne Allah baya kama mutum da azaba kafin ya sauka masa da hujja don haka a matsayinka na bawan Allah ka yi ƙoƙari duk lokacin da kaji an ce bi Allah sai ƙoƙari ka bi Allah ya ce maka bari to bari manzo Allah ya ce yi ka yi manzo Allah ya ce bari ka yi ka bari ka bari Allah subhanahu wataala ya tsare mana imanin mu bayan wannan jama'a Allah yana ishara ga mushrikai na larabawa a wancan lokaci da ma yanzu da gobe har zuwa tashi alkiyama cewa Allah yana iya kawar da su dukansu ya danka mulkinsu a hannuwan musulmai ko kuma ka ya faru a makka aiko da maka tana hannun su ne mushrikan larabawa Allah ya ce inna fatahna laka fathan mubina shi ke nan ya ƙare Allah ka fatahu aka je aka fito makka aka buɗe ta gaba ɗaya sai ga shi manyan arnan da sun gudu ɗaya daga cikin su ya je wajen yaƙi yana ya gama cika wasansa baki to a yau za ki ga yadda ake wasan kawuna a ƙasa sai mu an sai mu annabi sallallahu alaihi wasallam kwata kwata can an fara yaƙi malam sai gashi ya rubu gida a guje ya gaski ko ɓoye ni ɓoye ni ta a'a in ɓoye ka kuma kai da ka gama cika baki cewa ai za ka yi kaza ya ce ke in nake lau shahidi yawmal khandama idh farra safwan wa farra ikrima ya tab ai baki halarci wannan yakin bane na fatahu makka yayin da jarumai ma irin safwan da ikrima suka suka saka kowa gudu yayi yana ce lokacin da aka falle wasu irin takubba malam suna ɗiban kawuna ce ina wa zai iya wannan na ba ta an gane annabi sallallahu alaihi wasallam shi garin makka yana saye da hular kwano a kansa yana tafiya a kan raƙumarsa yana wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil yana yana daukar sanda yana zunguran waɗannan gumaka sabai na rubuje su a Kaaba cewa qul jaa al-haqq ce gaskiya ta bayyana wa zahaqa al-batil ƙarya ta kau innal batila kana zahuqa dama ita ƙarya ne mai gushewa ce shi kenan aka tura Khalid bin Walid aka ce tafi can ya je ya rushe manata aka tura su mu'azu dan jabal nan ganin ma da sai an yi clear din ko ina kace daga yau ka wanda ya ƙara aikin haji a nan garin sarara daga yau kada wanda ya ƙara zuwa nan yana da shirka da Allah daga yau aka bin kafa dokoki malam wanda da kowa ya bi Allah ke nan yadda yake a da ana cewa ya fi mu abu ƙwari لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يظهر ماذا أبال فعل منتلك والمرايا دامن يموت يوسو وليد بن المغيرة لا يوسو لا أمية بن الخلف دامن يمن يموت يعني أجر الطائفة ما أتوك أباني يتيم أن يقادم الله أعلم حيث يجعل رسالته الله شيخ قوة لإنديداته يأدب منزلتك الله تعالى يتري من إيمانه الله تعالى شوى بالشوى
ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقالوا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون
الله تعالى يشوى بالشوى ولو نزلنا عليك كتابا في إرقاس إن لا أتي من فوكر مكة da wani littafin a rubuce a takardu an gane ka saukar da littafin gaba ɗayansa bugu ɗaya a cikin takardu a rubuce falamasuhu bi aidihim suna taɓa takardun ma da hannayensu laqala allazina kafaru da waɗanda suka kafirta sun ce in hada kai wannan ba komai bane illa sihrun mubin fa tafihi mabayyani ka gani ashe wanda yake kinka yake kin wahayin Allah babu wani abin da zaka faɗa mar ya gamsu an gane babu ba za ka samu ba in ka bille ta nan ne shi na bille ta ina ya bille ta can Allah ma cewa yi walau fatahna alaihim baban min as-sama inda a ce mun buɗe musu ta kofa ta sama fa wallu fihi yarjun su kama suna tattakawa su ta hawa لقالوا لا تعطي كاي إنما سكرت أبصارنا أي gaskiya an sihi shi ganin mu ne kawai gani muke kan muna hawa sama amma ba san muke hawa ba bal nahnu qawmun masrurun ko ni mutane da aka wasu hiri kawai ka baje mutum ya taka da kansa ya hawa amma ya kai da kansa an gane wannan ai Allah ce da mun kokar maka da wani littafin a rubuce a takaddu shine fi irqatin فلمسوه بأيديهم سنة تقوى للتاف دهنا ينسو لقال الذين كفروا التي للي وإن سو كافرتا دا تنشي إن هذا إلا سحر مبين وأن للي باقومي بني face sihiri wanda yake bayyananne walau ja'al wa qalu laula unzila alaihi malak kuma suka ce dan me ba a saukar maka da mala'ika ba ya dinga in ka lokaci a bauta Allah shi kai mala'ika ce kwarai kuwa gaskiya ne irin wa zai tafi ne ko yana jin wa'azin sa a Kaduna wajen dan gungun da shi da yan iska irin su zaka ji ana ana shato ai ثم رددناه أسفل سافلين sannan suka ruga ba su lifa kafan su gaskiya ne gaskiya ne haka kai suna faɗa wannan tsawon zamani na san wannan a garin Kaduna in kana yawo kana ganin wazi yan tafi ne yanzu ga tafi ne ta ƙara ɗaukar sabon salo da wasu daga cikin malaman sufa suna taimaka musu wajen ƙarfafa hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an jefa kalubale har yau mu ji an bada amsa ba ko eh malam baka hotoro Allah ya ƙara mishi lafiya ya jefa kalubale amma mu ji hanzu an bashi amsa ba muna nan muna jiran wannan amsa a bashi in dai gaske ne a bashi ta ko mu ji wannan labarin mutawatiri ko ahad kai a tsaya da wani lokaci sai kauna kai wadan duniya ne sannan addini ne su gaba daya Allah ya alam Allah ka sa mu cika da imani Allah ta'ala ya ce wa qalu laula unzila alaihi malak kuma suka ce dan me ba a saukan masa da mala'ika ba Allah ce walau anzalna malakan ai da ko mun saukar da mala'ikan laqudiya mene laqudiya al-amr da shi kenan ta bari ta kare da an halakar da su ai da zaran mala'ika ya sauka an ganshi mun ci ya kare yawma yarawna al-mala'ikata la bushra yawma idhin lil-mujrimin wa yaquluna hijran mahjura allati ran da zaka ga mala'iku babu shara a wannan ranar da suwa ga masu laifi don haka inda mun saukar da mala'ika da ta faru ta ƙari an halakar da su gaba ɗaya sannan sun malayun baruna ko ba za a saurara musu ba ina fata an gane wannan jama'a Allah maɗaukaki take tsare mana imani walau ja'alnahu malakai ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون Allah ta'ala yake cewa walau ja'alnahu malakan inda ma mun aiko mala'ika ne ya kamata ya kawo wannan wahayin la ja'alnahu rajulan to da zamu sanya mala'ika zama a suran mutum ne wala labasna alaihim ma yalbisun da kuma mun ruɗar musu da irin ruɗanin da suke jefa kansu a ciki cewa a bamu kaza mana a ɗauko mana kaza mana tun yanzu an fitar da mala'ika ko mala'ika ta ce a suran mutum kada za a ƙara kishiwa ke na ce to ai na ma ƙara cewa za su yi gaskiya mu ya za a ce a tuno man da mala'ika ya zo zare mutane ido kuma mala'ika ya zai zama a suran mutum mu muna son mu gaji a suran mala'ika ne in ka ka turo mala'ikan cewa za su yi kai haɓar Allah wai ai mu wallahi tsoron shi ma muke ji ba za mu iya imani ba ba zai iya tsoron mala'ika kana magana ya buga ma tsawa shikenan ka mutu awo ba za mu iya ba ina ba ta an gane wannan duk ka ɗauka cewa an aiko da mala'ikan imani za su yi a'a Allah sai dai faɗa wa ma mana an nasa an yi ulil mutane ba sun ƙin imani ba ne irja'ahum mene in ja'ahum al-huda yayin da shiriya ta zo gare su illa an qalu fa shi suwa suke yi aba'atha Allah basharar rasula yanzu mutum mutum za a aiko a matsayin manzo Allah ce kul ka ga musu kai annabi Muhammad law kana fil ardi mala'ikatu inda a ce mala'iku ne a bayan ƙasa yamshuna mutuma'innina suna tafiya cikin nutsuwa da nazzalna alaihim min as-sama'i malakan rasula da za mu aiko musu mala'ika ne daga sama a matsayin wa a matsayin mu amma tun da mutum mutane ne su su ma ne mutane ne ina fata mun gane wannan mutum za a aiko musu to Allah ta'ala ya cewa wala labasna alaihim ma yalbisuna ay la ashkalna alaihim da mun ruɗa musu al'amru mukhtalifan alaihim wa malbusan da abin ya zama ya cakuɗe musu ya rikice musu wa zalika bi sababi ma labisuhu ala anfusihim wannan ko saboda abin da suka rudar da kansu a cikin sa fa innahum banu amrahum ala hadhihi alqa'ida allati fiha al-lubs su suka gina kansu akan wannan ka'ida da akwai rudani cikin ta wa adamu bayanin haqqi da rashin bayanin gaskiya sai malam sai yace falamma ja'ahumul haqq bi tariqi sahiha amma yayin da gaskiya ta zo musu ta hanya ingantacciya wa qawaiduhu allati hiya qawaidu da ka'idojin da gaskiya ke gudana akai lam yakun zalika hidayatan lahu sai da wannan bai sa sai shi ba idan ta da zalika ghayruhum idan wasu suna sun shiryu su ba ta shiryuwa sai ya ce wa zambu zambuhum zulumin nan fa nasu ne haitu aghlaqu ala anfusihim bab al-huda yadda suka rufe wa kansu hanyar shigan shari'a tare da su wa fatahu abwab ad-dalal kuma suka bude wa kansu kofofi na bata Allah ka dace da mu ka tsare mana imanin mu ka sanya alqur'ani ya tashi ma'ana al-qiyama Allah ka sa albarka abin da muka faɗa muna tare akwai ɗan uwa daga garin Ungwamba su kawo ni ziyara akwai malin jabir da malin imran sun zo mana wannan majalisi namu ziyara Allah ya saka musu da alkhairi idan suka zo lafiya Allah ya da su gida lafiya Allah ya ƙara rayuwarsu albarka wasu ƴan uwan ne ke da kokari wajen da'awa a garin Umbarba suka zo nan sami naka wajen mu da yake dama mu almajirai ne kuma dama karatun namu na ƴan tuwo ne to da ka karatun ƴan tuwo ina za a yi wani abin abin nan Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ka rasu da akhirin duniya da lahira muna ƙara tunatarwa game da abin da ya shafi taimakon marayu musamman bangaren maza lallai yaran da marayu maza ba su da kayan sawa ƙwarai to daga jama'a mai yadi ɗaya mai yadi biyu mai yadi uku gwargwadon abin da Allah ta'ala ya baka in ma baka da shi kai ka gaya wa wanda bai iya siya ya kawo Allah ta'ala ya sa mu dace mun sanya daidai da zuwa ranar lahira saboda mu samu a ɗinka akan lokaci gwargwada abin da muka samu maraba musu akan kai insha Allah ta'ala lallai mata sun ba mu mamaki kwarai da gaske sun hada akan tofi barkatai amma maza malam sai wata ƴan yadika da bai suka kirga da ƴan yatsunka ba ko kuwa ko sun kai ma a tsakiyar da ƴan yatsun a gaba su ma kai ba sai wani bangare na yatsun ina ga in muka yi haka ko muka yi haka ba shi kenan ko yadi ɗaya kala ɗaya kenan ko kala biyu kala uku shikenan ba mu da ƙari kuma Allah ka samu gyara Allah ka samu gane taimakon marayuniya da alkhairi mu taimaka ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اشف في العلم أركاننا واشرح به صدورنا ونور به قلوبنا واجبر به كفرنا وقو به سلطاننا وسدد به ألسنتنا وخذ به بنواصينا بما يرضيك عنا اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك واجعل علمنا شافعا نافعا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم اللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم انصر أهل غزة اللهم انصر أهل سوريا اللهم انصر أهل السودان اللهم انصر جميع جميع عبادك المؤمنين اللهم اكتب لهذا الدين عزا ونصرا واكتب لمن آذاه وعاداه ذلا وقهرا ومهانا يا أرحم الراحمين اللهم دمر الكفر وأهله اللهم شتت الكفر وأهله اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين يا مجيب السائلين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام بسم الله